الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اكرمنا بهذا العظيم ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالطاقم وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wataala ya sake dawo da mu zaman maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yau sha biyar ga watan Nuwamba miladiya dubu biyu da sha takwas wanda za mu ci gaba da karatu daga inda muka tsaya in ba manta ba mun fara a harfin kafi a wani littafi mai barka shiriniya ta alfazazi da ibn al-muhayyab radiyallahu anhu wadda muka ci rabin wannan harafi yau insha Allah za mu yi karishi na harafin maka nan kamar da saba za mu rera sai kuma insha Allah mu fassara tare da bayani daidai abin da ubangiji ya huwace mana ya yarje بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الفاتحة خاتمة كتير من دار العظيم لا يا الله لا إله إلا أنت لا يا الله
لا يا الله لا إله إلا أنت لا يا الله
جزا الله عنا الخير ما أمات لا يا الله لا إله إلا أنت أتانا بأمر الله يريد مرشدا لا يا الله لا إله إلا أنت قد يعتري بصر شكوها قد بات لا يا الله لا يا الله لا إله إلا الله لا يا الله لا إله إلا الله لا يا الله لا إله
أمدا لن تبصر ولا تبصر لا يا الله لا إله إلا الله وإلى تدعو لمن بين الخلق لا يا الله لا إله إلا الله تتر ما دور لله خير تاتي ما تظلم تعبيرها كل خصلاتي الله يا الله لا إله إلا الله وراتب تعرضها كل جمعة تغيب تعلق كل حرماتي الله يا الله لا إله إلا الله وجعل ما بين الأحاديث والترك الله يا الله لا إله إلا الله وكم لي في مجيب دلائلي يودي وكم لي عازم في الأرض ردتي مسجدي الله يا الله لا إله إلا الله على علمي أداء مدات وأساتك واجب آيات النبي محمد الله يا الله لا إله إلا الله شر ما جاء في الأرض من ظلم بالذكر الله يا الله لا إله إلا الله شر ما لا في الأرض من ظلم بالذكر الله يا الله لا إله إلا الله وما يداري الصبر ممن أراد الله كما شاء مولاه وأصنع حلاه الله يا الله لا إله إلا الله ومن جاء الجوى لم يحكي الله يا الله لا إله إلا الله أيك قادر بالكلام واللاتي تبي إلا وبالعقيقة ترشاتي الله يا الله لا إله إلا الله وأنشري تأبى كل الجوار في النبي وإلى شبيه محمد الله يا الله لا إله إلا الله سبيان الرجل بالكمال مكي الله يا الله لا إله إلا الله وَلِّهُوا أَرِيلَهِ مِنْ غَيْرِ إِشْرَاتٍ لَا بِالْبِيْجِتِ لَا يُحَبُّ فِي سَمَاتِ الله يا الله لا إله إلا الله وَمَزُرُبَنَا وَكُلَّ بِلَاتِكَ سَنَبِي أَنَّتُ شَكُلِّ شُوَاتِ الله يا الله لا إله إلا الله وَتُدَى وَلَا نُوَرُّ بِغُلَى لِلْحُلْكِ الله يا الله لا إله إلا الله ودهنوا ولا لم نتبعهم آياته لكنا وزعت المكذبين آياته الله يا الله لا إله إلا الله بيا بيبي يا الشمس آياتك تنبي نعيد لأنوشي خلاصا الله يا الله لا إله إلا الله لا إبا إلا الكرب والنار يشكي الله يا الله لا إله إلا الله أبنا أصبري وأقدر للود والأشياء إلا القرب يخطو بياتي الله يا الله لا إله إلا الله ويقولون بي يوم شهدي مريتي وعيرونكم أتجري مهماتي الله يا الله لا إله إلا الله فنشات الألباب في الموكي في الفنكي الله يا الله لا إله إلا الله هناك يلعب مرسل فاكره ويسلم من أرض الثري ولقيه الله يا الله لا إله إلا الله وتمت رب الجرس ويجريك أن الموسم المستجير بمليه الله يا الله لا إله إلا الله وجمد المنكر عسني ترعيه كأن المسر المستجير بمليه الله يا الله لا إله إلا الله طيب أعوابه فلا نأتي إلى الفلك الله يا الله لا إله إلا الله الله يا الله لا إله إلا أنت الله يا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الأنبياء على آله أصحابك المستقيم وعلى آله وقبله الذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a baya imam al-bazazi ya ce sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-haqq bil burhani raqsin wa huwa huwa raqsu lil khatmi alladhi jalla fatahu huwa al-kawth ba'da al-ya'zi udrika rifquhu kasan jimi muslim akhbal al-arba wa dabuhu fala taqwal yashku wala muqratun tabki janar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine hakikanin gaskiya kamar yadda muka faɗa a masara da ya gabata Allah alhaqqu ne kullum Maulana shi ya gaya ko za ka ga Allah huwa alhaqqu addinin musulunci gaskiya ne wallafi arsala rasulahu bi hude wa dinil haqqi musulunci gaskiya ne Qur'ani ya faɗa ko alhaqqu min rabbika sannan sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi dhalla a'maluhum والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد دين فهو المحفوظ وإن حق حق guda hudu Maulana Sheikh ya ce radiyallahu dukkan magana ko kuma labari da aka nuna musu suka ce ba su yarda da shi ba ko ƙarya ne suna haƙƙo guda hudu huwa al-haqqu shine gaskiya bil qur'ani rabbukum wanda shi manzon Allah ana gane gaskiyarsa ne da hujja ta dalili wanda gashi nan a fili zai dai baka da ilimi huwa radku li khabbi alladhi jalla fahmuhu wato shine dinki ga dukkan wani lamari mai girma wadda wato wato ɗinke shi ɗin ya gagara ma'ana dukkan lamarin da ɗinkuwarsa ya gagara saboda girmansa to annabi shi zai shi ne ɗinkin wannan fada duk wata keta ta gagara ga wasu su ɗinke ta to maza Allah shi ne mai ɗinke ta sallallahu alaihi wasallam ko min girman abu in koma gare shi to abin zai zai zama labari insha Allah huwa al shi ne taimako ba'da al-ya'si bayan ɗebe zamani sai ka ɗebe zamani wa zai ruwa da ka koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ya yi cikin sauki saboda shi ne gauzu mai kawo ɗauki udri tariku wato wanda aka riski tausasawarsa jinkansa an riski tausasawarsa bayan an ƙere tsammani babu wani manzo da zai zo ma ko annabi har ana maganganu haka kawai kasar sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabi Isa an dade shi da dari biyar da wani babu wani manzo ila ma annabi ɗaya da yake ta magana Malik ibn Sinan ko to an ƙere tsammani kawai sai gashi har ana mace nasrullah mace nasrullah sai gashi ya ga sallallahu alaihi wasallam haka kaga zai ce musajjibi muslim yadda misali sai ke kamar girgice ne da wato mamako ruwa na girgice a akhbara wani karu akhbara al-arda wani karu wadda zubar ruwan nasa ya tamsasa kasa falanin wani ya shigo ba za a sake jin wani wato harshe yana kai ƙara ba wa ramu kwalakin tariki ba za a tsari ga wata idaniya tana kuka ba biyun nan dama da su ake kuka in damuwa ce damuwa za ka ji mutum yana kokawa da harshe to da zuwan manzon Allah kana sake jin wani kuka kuma ya ci ne ya yi duk kowane masifa ko kuma idaniya ko ba a yi kuka da baki ba to wani za ka yana ta kuka in damuwa ta ba ba zai faɗa ba sai ta kuka ko hawaye to da zuwan manzon Allah magana ta kare ba wani complain jirgin ko ta hanyar harshe a faɗa ko ta hanyar idaniya ta kuka yau karatunmu sai ya ce jazallahu annal khaira ajma'a ahmada Allah ya yi sakayya jazallahu Allah ya yi sakayya ajma'a jazallahu alkhaira ajma'a Allah ya sa kayya na alkhairi gaba ɗaya duk nau'in alkhairi Allah ya tattara ya sa kayya gawa a hamada annabi Ahmadu Allah ya sa ta annabi Ahmadu da dukkan nau'in alkhairi anna akan akan abin da ya wato saboda abin da ya akan mu kenan to Allah ya masa sakayya na alkhairi dukkan nau'in sakayya jazallahu anna alkhaira ajma'a ahmada tana da amrin me yasa muka da kamar an tambaye me yasa kake roƙon Allah ya saka wa annabi Ahmad da dukkan dangin nau'i na alkhairi gaba daya saboda wato abin da ya yi mana an naɗin kenan dalilin abin da ya mana me yasa kake cewa Allah ya saka masa ce ai babban abu ne a tara da amrin lahi shi ne zo mana da al'amarin Allah yu'linu a tara ya zo mana yu'lin yana mai bayyanawa bi amrillahi da lamarin Allah murshidan hali kasancewar sai yana mai shiryar da mu kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha muna dabda fadawa burmawa a gafar jahannama misali ya ce tsamo da dole mu addu'a Allah ya yi masa kyakkyawan sakayya duk nau'in sakayya وهل يعترف السوري شك وقد بدا وهل يلا شيء وانا استفهام ne kansa to sai istifhami na to da wannan nau'uka daban-daban amma wannan a kansa istifhami ne inkari wa hal shi yalla ya'tarifu sun shakku wa qad bada da shakku shi wani yanzu ko kwanto zai iya bijirtowa asubani wa qad bada bayan asubahin ya riga ya fito fili kowa gashi nan gari ya waye asuba ta yi akwai sauran kogon cewa asuba ta yi ga haske ko ina ai babu wani kuma ragowar kogon a kan fitowar wannan alfijir ma'ana shin akwai wani kogon da wani zai ce yana da shi akan tabbatuwan annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya bashi wani alƙur'ani wallahi ba wani sauran kokoto kika alfijir ta fito kama yan faɗi zaharul amiyar ko ma'adada ai misalin manzon Allah su yadda lamarinsa ya zama babu wanda ya ce zai kokonto a kai ya shakku a kai kamar asubani ne da take to akwai wanda in sai kokon ba ta bayyana din na kai yace ai misalin sa kuma har yanzu ka bayar fa uzaru aliku ai kamar dai yadda fure kamar yadda uzaru kamar yadda fure zai tashi kamshi al'aniku sifa ce na ne na shi al'aniku ma'ana kure wanda yake mai tsananin ban sha'awa mai ƙayatarwa ma'annada ya zama tare da ra'a ra'a ta sauka kansa yadda ka san fure idan ra'a ya sauka kansa sai ka je na tashin karshe to wai bayan ra'a ta sauka kan fure kuren ma irin mai tsananin ƙayatar wannan yana tare kamshi to me kuma babu wani kwakwato ai da yake kan wannan kamshi da yake da shi da kuma wato ainihin haka ma'ana lamarin manzon Allah yake yadda wannan fure yake in raba ta sauka kan sai ke ba da kamshi kowa ya ci to haka lamarin manzon Allah su shi ma yana ya duro kamshin sa kowa ya ci sai dai in mutum ba yake ne kawai kama ya fursu tibra a tibrul atiku ala sarki kamar yadda ya hulusu jibril a teku kamar yadda ɗanyen zinariya da ɗaɗɗe ko zaɗaɗɗe al'atiku yana ɗaukan tsohon abu alaikun bin atiki ko aga ya zo hadisi ko rika yake ko da littattafai ne za ka rata ka rika neman dottijen littattafai kan kana sai wajen littattafai na shafa sababbi wanda za ga da zane da rubuta an yi zanen marubi a bayan littafi ko wani ɗan cimci ko wasu ɗan kwalabe ko wani abu makamancin wannan ka nemi dottijan littattafai wanda manyan malamai na da suka rubuta ba irin ɗan littattafai na yanzu na za ga wani littafi an zana yatsa ɗaya yatsa biyu yatsa uku wata wiki uluhiyya rububiyya asma wa sifat dadan hoton yasu haka a a to ka kama rutijin irin su manya manyan littattafai da aka yi misali ka dauki idan ka dauka daga jawar tauhidi kai sama a littattafar tauhidi har zuwa manya-manyan umarsu jiri na ilimin akida kamar su almiradu wani halu da makamantarsu to su ne littattafai da muka sani dottijai a cikin harkar ilimin tauhidi su shi na nan yace kama ya kuma su timburu la atiqu alal alsabki kamar yadda wato danyar zinariya zaɓaɓɓiya ko ko tsohon zinari wanda yake daɗaɗɗe za mu ce ɗanye daɗaɗɗe kama ya hulusu alasarki kamar yadda yake daɗa tsarkaka yake daɗa kyau alasarki idan an narka shi aka gasa shi cikin wuta أتانا ومن إن عليك مقصر فأرسل أباه اهتدى متعير وفي ملئه أن أقلب وأنت مقصر كأحمد لم تبصر ولا أنت تبصر معينا على التقوى مغيظا من الحلك أتانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زومنا وما منا عليه مبصر وما منا باب وين أشكي بلوك سيدنا من زمان الله يزور فاتي ينا مبصر ينا مي babu da ke taƙaitawa an alkayi daga mata kowa a cikin baya taɗaitawa da ta bata ma yana cikin bata batan ma wata abar taɗaitawa wani na alibayi mafisir ba wani mai taɗaitawa ga bata lokacin da annabi ya zo kamar yadda ƙur'ani ta fitar da haka ko shahidiyar ƙur'ani wani tanonin kabulu da fi balalin gobe haka ƙur'ani ya faɗa cewa kafin zuwan musulunci kafin zuwan manzon Allah muna cikin bata mabayyaniya fa arsala ama sai ga shi makaho wanda baya ganin shirya ya samu idon ganin shirya da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tada ko ta'ayyir haka nan kuma imautacce wanda baya gane gabar goyon ba a cikin lamarin addini sai ga shi ya zama shiryayye wanda ya san alƙibla ta addini. So, wannan yana magana da hissan wa ma'ana. Ma'ana hissan a zahiri ƙwarƙwaro, misali ya shirya da ya buɗe idanun makafi, wanda ba sa gani. ma'anan kuma fatattu wanda ba samu shirya ba idon shirya annabi ya bude idon su sa ganin shirya wannan kan kowa ya sani ne na biyu kowa ya sani kowa yana cikin fata ne manzon Allah ya zo na cikin zalunci duhun jahilci da zalunci ya zo ya shirya da al'umma gaba daya to maganta ta zahirin ma an yi sayyidina rasulullah sallallahu alaihi ya bude idon wani mutum bayan dama gawo ne ya bude masa ido bawan Allah nan hadisi ya ce sanda ya kai shekara tamanin a duniya amma yana iya sa zare a bakin allura a wurin da ake sa zare na allura shekararsa tamanin a duniya sahabi amma an ainihin da makawa da suka haɗu da annabi annabi ya bude ido sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi ne kuma da aka ba a musa a amma sai zuwa manzon Allah ya bude idon makaho idon ma'ana kenan ko kuma idon hissan da zahiri ne kenan wata da mutu ayyu da mawtacce wanda bai san gabar din addini ba sai ya shirya wa fi malihi aqnib wa anta muqassiran fa fi malihi cikin yabonsa ne ya kai mai jin wannan karatu an akwadin ake neman ka yawaita ka kai makura cikin yabo manzan Allah su kai kai kaɗan. Akwadin ka yawaita cikin yabo manzan Allah su wa an ta muka sirrin kai ka ɗauka wani ka yawaita ɗin ko ka yi wani ko tabarinta ko ka yi wani abun a zuwa faɗa ne a wa an ta muka sirrin duk yadda ka yawaita kai mai takaitawa ne. duk yadda ka yawa ya kai mai takaita wata muka siyo ka hamada kamar annabi muhammadu musa da wannan suna ahmadu lam tubsir wallahi a rayuwar da ta shuɗe baya kafin yau baka taba gani ba wala an ta musir rayuwar ka da ta rage ma har abada ba za ka taba ganin irin manzon Allah وسلم عليه نفيسا معينا على التقوى النبي mai taimako ne bisa tsoron Allah yana taimaka wa inda ba sa tsoron Allah samu tsoron Allah da riko da shi ta hanyar bi su riko da shi kenan sai su zama masu tsoron Allah da da ita ce kololuwar abin da ake nema shine girma a fadan Allah Allah baya duba komai sai tsoron Allah zuciyar na kuma cikin tsoron Allah yake inna ba la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala yanzuru ila ma fi qulubikum duba da Allah yake yi ga dan adam zuwa ga zuciya ce saboda haka tsoron Allah kuma a nan yake inna akramakum inda Allah atqakum muriban min al-mulki annabi mai taimako ne daga halaka in ka zo dab da halaka kawai sai annabi ke rike babu halaka da ta kai jahannama ba ta wasu shi amma haka mahaifi zai samu mahaifa da ta ciki ta timmatu silillahi khairu ta timmatin a zani muhutan biyatin mawati muhutan zura kullum kimmatin ta ta'i muhu zallat la kullu ummatin faqad dana ma bainal ahadishi wa turki ta timmatu silillahi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi shine ya cika ta manzannin Allah shine cika maki wanda zo ya cika ta manzanci ko manzannin Allah khairu da timmatin mafi kyan cikawa kuwa zuwa annabi ya zo cika annabta ko manzanci mafi kyan cikawa mafi khairin cikawa a zahiru wato karfin kuduri na daga manzon Allah sallallahu alaihi tafri tana dinka ko tana yanka rora igiya ta kulli azbatin ta duk wani nau'in kudurce kudurcen wasu jama'a duk wani nau'in kudurce kudurcen sauran jama'u to kudurin manzon Allah yana yanke su yana yanke igiyarsu an gane bayanin kuwa har ma za su tashi su yi wani kuduri za su tumbuke musulunci za su yi kaza za su yi kaza misali wani ke da sun tumshi annabi da ya yi kudurin taransu to sai kaga ya fasa su kamar yadda aka yi a baduru kaga ya su suka so ko uhudu ma haka ne uhudu su suka so ta kai baduru suka ce kowane kafiri abin da ke ba dole ce wallahi ya rantse da latu da kusa ba zai sake yankan barce ba sai ya ga bayan muhammadu wanda ce ba zai sake aske shugabansa ba sai ya ga kaza wanda ce ba zai sake kwanciya da iyalinsa ba sai ya ga bayan kaza haka suka zo suka tara a wato runduna a ramran iri-iri suka ɗauko haya na sojoji har da yahudawa da sauransu munafukansu aka zo aka sauka a dutsen kudu aka yi shawarwari da aka yi kowa ya san wannan labarin duka kudurin da suka yi na ganin bayan annabi din nan da annabi ya shawari da sahabbai me ya kamata mu yi za mu fita mu tare su ne ku kafsa a fili mu ce mu same su inda suke ko kuma za mu bari su shigo madina tunda garin nan ba a cin sa yaki sai mu taru da mu da ƴaƴanmu da matanmu mu ɗauki tabare da mu ciyo mu ta dukansu shi ke nan aka yi samu fashi ɓangaren samari suka taba ya so yin haba haba haba ya za a yi haka kuma mu zauna a su shigo muna zaune su kenan amma mu ta mutar da karo kan banza da Allah ya so na bai ce na ji na sai kira da tare ko ba ne ya shawarin ku ga sunan sun zo sun sauka ba makawa to me su kuma gari su ta ai yadda gari ne yake amintaccen gari ba a cin yaki mu ba su shigo in sun shigo da mu da kamar yadda aka faɗa da mu da matan mu da kaza kaza mu ɗauki itatuwa mu ta dukan su tunda ba a cin gari da yaki to da farko ma'aiki har ya karkata wurin su da kamar an gari sa kamar an ga ya karkata wurin ta wata rana kawai yiwuwa juma'a da ta yi sai aka gama zalla ya fito sallan juma'a da ɗabarin ya ci da shiri wanda da ka gani kawai suke sojan yaki da kwalkwali da komi ya ɗaure ya yi ɗamara da ya kan mimbari kawai babu wani abun da ya yi ta magana a kai sai magana jihadi da yaki a'a suka ce to sai dattawa suka zo ayi sama da ke annabi idan su suka kada su bai samu ya ce jawo in ayoyin yaki din nan bai cika ce uzinan iya ne ya kwashi da ɗanan zuyu wa inna la ana sai da ya ce kawo in ko in nan daga ƙarshe samari suka zo suka ce ya rasu da ba wallahi in addini nan komai da bari na hannunka duk abin da kika ji shi za a in ka ce a bari su shigo ne wallahi ya ce a aiwa ya kariya ta kare ba taba manzon da ya dafara yaki ya fito ya koma ba kafsa ba bai fita ba da ba ya fara kai ba maganar yaki ne za ta shiga shi ne ma'aiki dama ranar bayan wato ranar yana zai shiga ɗakin Aisha radiyallahu anha kawai da saka gangan yaki aka ba shi ya sojoji da safe ran asabar da safe ya ta doshi hudu kawai da kama annabi ya taka har kuma da gidansu da kama alayhi salatu wassalam Allah ya ba mu labari wa in gadauta ko wa in gadauta min ahlika ko yani tubawwi'ul mu'mina wa qa'ida lil qital kaga gadauta kaga da fasa ne ke idan ka dace ka tuna ya rasulullahi lokacin da kai asubanci daga ɗakin matarka Aisha radiyallahu anha ka tafi wurin kamsawa da ke maƙa'idar kita wurin gamsa yaki to wannan kaga da nan ya fito da sojojin sa mutum ɗari uku da goma sha uku an rago mutum ɗari tara da hamsin ya aka yi a ya san ya aka ai sun sha wahala illa ma dai lokacin da wannan banzan wani da suna abdullahi bin ubayy ya zai karya yaki ya zai suka su abdullahi bin jashi a afwan abdullahi bin jubairi ya zuka su inda annabi ya ce ce ce da ladin ko da wannan ka ta ana ta kashi a fulana ni ban gani ma kun zo ko abdullahi bin jubairi ya ce wallahi nan annabi ya ce muna barin nan wajen rufe ja'ina kai habba ku tafi kawai mun can da ramar wajen bashi rabu so sa bashi babu annabi ya ce ma ko kun gana mana caba kamar yadda shago ke cakko dan zako ya tashi da shi to ban yadda ku bar nan ba kai kalli nan kawai baya kai ta ka jura ka kalli inda kuke ba ruwan gudun kowane irin wahala kuka gana babu gwamnati ban yadda ku sauko da nan Abdullahi Umar ya zai zuba su suka saba. Suka baro shi da nan gadan sabon wani mazan Allah kuwa shi da nan kwasi ya ke gari. Khalid ibn Walid lokacin da musulunta ba ya zaga da sojoji suka zo wa'annan ne kam ka suka zo suka musu kifiya ɗaya bayan da wani suke bani ne kan ɗaya kawai suka zo suka kashe su take duk suka shahara. Haka ya ne kare har ma aka ta gudu ma yake nan ilayya ilayya ibadullah ilayya ilayya ibadullah ha ana rasulullah ga mina ha aka karya wa aure ka samar goshi alayhi salatu wassalam jini na zuwa har jini ya dauki mai ke fadi sallallahu alaihi wasallam walaki har shi san da ya shafa saboda munin abin da aka yi na saba wa wannan sa alawar ka la yu'minu hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa sallimu taslima ko kuma menene can ubangiji ke cewa menene an tusi wa fuskatun ko yusi wa azabu da yin bakon aya na hudu an tusi wa fuskatun ko yusi wa azabu da yin yanayi ne karatun ya gudu mun nan so adadin ubangiji ya ce yanayi ne karatun ne an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim cikin aya ya zo haka kuma ya Kada ya ba ba. Aha, aha. نعم احنا لا وضعك فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم فليحذر الذين يخالفون عن امره والله mutanen da suke saba umarnin manzon Allah su kiyayi su kiyayi su koraci an tusiba wani fitinatun wata fitina za ta same su ko tusiba wani azabu ne ko wata azaba mai raɗaɗi ta same shi to ga ai abu na ba har ma ya shafi mai gida din da kansa alayhi salatu wassalam aha yace menene alfaza yace azai mutafri aura kulli azmatin kudurce kudurce na manzan Allah su sauyi aniyarsa azamarsa tafri tana yanke wa igiyar kulla azmatin duk wani kuduri na wasu jama'a in ya cinkare su duk abin da suka yi niyya sai ya tarwata su ba su yi a cikin darajocin manzan Allah su sallam ta ainu tana ɗaukaka ruwa kullum kimmatin wato sama da tsororuwan dukkan wani abu mai tudu duk wadda ma'ana ke nan tana ɗaukaka saman duk wani daraja shi kawai ma'ana bace amma nan baya ku dawo a zalin mu tafi ɗora kulle a fatin din nan maulam shirkin bima radiyallahu anhu yace yana iya ɗaukan ma'ana nuska na shari'a ma'ana shari'ar manzon Allah ta shafe dukkan wata shari'a ita fitar da ita shi ne ma'anansa shari'arsa tana iya share duk wata shari'a da ta zo kafinta a zaɓin mu ta fari'awa kulli a tsansu ya faɗi haka a cikin littafin sa a nawa da tsiriya bayan ji gobe kuka ce darajojin matsala ta adu tana ɗaukaka zura tsororuwan kullum kimmacin ma'ana tsororuwan dukkan wato wani abu mai ɗaukaka duk wani abu mai tudu mai ɗaukaka to dangan annabi ta haye shi ta wuce shi sallallahu alaihi wasallam ka ta'ibu rundunonin manzon Allah sallallahu alaihi da ma ta ɗauka ko ka ta'ibu can iri na katibatu katibatu to rundunoni na manzon Allah sallallahu alaihi yace me zallat la kullu ummatin kullum mace duk wata al'umma duk wata jama'a zallata ta yi bi kauya na dan an da kai zuwa ga rundunonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wata jama'a da za ta tinkari yaki da rundunar ma'aiki ta yi nasara ga ta ta bi kauya dole ta ta kaskanta aha faqad dana ko faqad dana ma bainal ahabish wa turki ma bayan ahadishi tsakanin kama daga ƙasar habasha wa turki har zuwa ƙasar turkiya magaddana dukkansu kan tsakanin nan sun bi addini annabi muhammad gana ya ba duk sun bi kaula sun yi biyayya ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a zamanin sa kenan daga wato tsakanin Turkiya da har zuwa wannan Habasha. Wakan zai ci bakin fin dalari da yi hutu, wakan fi ajin fin arbi ruddan fi masjid, a larabin adanin burwakin wa usat kawaki ayatin da biyi muhammadin shalat ko ma da jafin arbi bin kwalamin ɗaki. Fakan an samu da yawa bin ci bakin, an samu da yawa mutum ma'agocin ɗinwa wanda yake gigitacce fit balali a cikin mata huji bihi aka shiryar da shi da annabi Muhammad sallallahu yana ne mauce bai yana fadauniya cikin dimauta amma sai kaga ya samu shirya da haɗuwar sa da manzon Allah sallallahu wa kan an samu dawa fi ajin wato coci coci wurin bautar nasara kenan fil ardi a duniya da yawa an samu ruddat cocin nan aka maida shi da masjidi da ya masallaci wurin sallah wurin bin wancan Allah ta shi nan kuka mun gani kusa da muna kurban alheri na gani da ido na kai na shi ba ba ya gani ba ne masallaci ya coci ne da masallaci to masu cocin dukkan su sun surta sun gyara shi kawai ya dawo masallaci kaga wa kam da wada da yawa din nan ai ba zai zama wani ne ne ba kai muna hori jama'a su bi masallaci masallaci ne coci ne yanzu abubuwa sun yawa dai da ni su bai ci wannan kan halarta amma yanzu na rage ban ci wannan boye amma wallahi coci ne ya dawo masallaci wuri da na bai halarta ma a yi sallah ba ko koya to yau ya dawo ya gane a kawo misalaci a ce cross din sama aha sai ce ala rafami a ada'in coci ya dawo masallaci ala rafami a ada'in bisa turmuza hancin makiya tuwaji azzalumai wa kushaki masu mahasada bisa turmuza hancinsu haka Allah ya yi lamarinsa kawajibu ayatin nabi Muhammad taurarin alamomin da suke gwada annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi sun yaye magata abinda ya yi duhu fil ardi a gidan duniya nan min zulamin ifki na daga duhun karyace karyacen arna daga duhun duhun karyace karyacen arna taurari na gwada alamu na annabci tauraro ga da Allah kullum ya bayyana ba yadda da dare dare ne amma ba da zasu ba ba su ke haskawa ba fitilun irin da yake wannan ai wannan tauraro na Arab ne tauraro na Bature da kuma same shi cikin masallacin nan ya ga gani masallaci ba dare bane ne to haka musulmi na daga gani taurari musulmi na daga gani ayoyi da suke to taurari wato mun so da suna da yawa kamar taurari sai aka sifanta haka da suka bayyana sai suka yaye duk wani tuffai na na abin da ya shafi ne ne na an karatu ne yawa da suka zo sai talat sai suka yaye da wani kawai ko ayati da ni Muhammad taurari na ayoyi ma'ana alamomin nuna annabtar annabi annabi Muhammad annabi Muhammad jalar sai suka yaye magata abin da ya duhu fil ardi a cikin gidan duniyar nan min gulamin iski na daga wato dubai na kare ne ya zan duka kame a gurguwan kafirci nan duka kariya ne kariya ce da musulunci haske musulunci na annabi ya zo sun yi haska kawai kuma ya wata bin usadu min man ajallahu maulahu kama sha'a an gaida na haɗe ko to in kai haka ne ka fasara da ita mai kyau wa ma yabi usadu wa mene na wa ma yabi tafi usadu yamba yi ina yara yara an samu yau wa ma yabi tafi usadu wani me masu hasada da suke nema ne kan me suke nema daga ibtiga ibtiga man ibtagi ya kuta gona digari wa ba da digin salu wanne wayannan masu hasaran suke nema ne mimman ajallahu maulahu daga wanda Allah ubangijin sa ya riga girmama shi kama shi a yadda Allah ya so ya ba shi girma yadda ya so a dai Muhammad kenan sallallahu wa asnama annahu Allah ya daukaka darajar sa asna daga sanani daga sanani daga sanani ba sana'u ne ina ɗaukakawa an gane a sana'u Allah ya ɗaukaka darajarsa me suke nema daga gare shi wa qad ja'ahu haqiqa ya zo masa menene ya zo masa sai ka tsallake kitabun ai abin da ya zo masa din wani irin littafi ne azizun wayayye a ajjadal khalqa kullahu wanda ya gaji da dukkanin halitta ya zo masa min wu daga Allah ubangijinsa lera fadlahu wannan alqur'ani ya zo annabi Muhammad ne daga Allah ubangijinsa dan ya bayyana girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga bashi qur'ani sai ya zama ya bi dukkan annabawa saboda qur'ani ya bi dukkan littafa da Allah ya saukar to wannan baiti daga ɗazun nan ya tabbata a kan mugu haka ne a don ba ka ciyarwa ba abin da ka haɗa ce ka neme shi ya fi zuwa sai ƙur'ani duk yadda kake ci ba ya ishe gari maulana shekh yana tafsiri wani lokaci sai ka ci man zai ce wanda ya yi magana ya yi magana wani da na taɓa ba ku misali na tafsirin sautu ƙarshe sautu da ake bana manta a gaban mu aka yi shi tafsirin shi maulana shi ne ce inna ja'alna jahannama masu ne ce inna ja'alna jahannama isa ke ce inna ja'alna jahannama suka yi ta yin haka suna yi shi ga ruwa kuroma daga farkon zamani da ya faro ga abin da ya tafiya da da kut kawai sai ta tsara to inda Qur'ani za ta yi shi haka ya kake da fani wanda yake kwata kwata suna ne a Najeriya gaba daya wanda suka kai abin da ake cewa ciro din nan ciro kuwa duk kasar ciro ba wannan gangara ko ake ciro su kuma gudayen Qur'ani gangaren din da suka suka tabbatar wa shugaban mukami to kaga kitabun azizu amma zan ba da hikayar na taba ba da ita tun a zamanin manzon Allah ya faru ne haka bayan yana sallah da sahabbai sai kawai sai yayi kaman ya tsaya haka yayi kaman ya tsaya sallallahu alaihi wasallam sai aka yi zuwa da dai daga karatu ka taba ba mu bayani ko a kada zama da a cikin sabon da daga karatu da aka sallame mahaifi ya juya ya kalli gwanaye gangaren gangaren na sahabbai ya ce abu musa ya aka yi na ɗaya a karatu a kura gaba ce ya rasu da lai abu ba a tsaya wa wani da gwanaye ba sai kaji ya ce ba a tsaya wa wani gaba to a sai baka daga wani ce wallahi lokacin mun larubar diwanin Qur'ani da muka da ce muka rasa koyon aya da kan babu ya shafe shi to da kan ya waye sai da maka kan muka babu shi ne kawai muka yanci to kada sai bayan an sallah ne kuma muka muka tuna abu sai da Rasulullah sai saboda haka sai na Abu Musa kenan Ashkari radiyallahu ta'ala yana cikin masana alƙur'ani zamanin musulman sosai kitabun azizu littafi ne kwayayye a ajizar sarka kullum wanda ya ci da halitta gaba ɗayanta ba wanda ba zai iya bada shi ba duk wani zaka da shi kana kai zai bada kai kai kai yake so kuma ya ishe ka ba wai eh a anan a fatiya ba sai ba ne kace ka dauke ma ne ba ko nan kasa kasa ka dauke ne in ce bai san ba ko yau wata me yasa wai ake haɗa ne za a guda ma Qur'ani siman Allah ne siman Allah ko dole ka ci halitta shi ne kawai ba wai wani abu ba ba wai don a kawai ne ya guda ma ilahiyya din ba wanda ya ji ƙarfin halitta dole ne dole ne ai haka ta mu da zai na zai wa kan mu da aibin an samu da yawa mai taurin kai ma'ana mai karkacewa gaba da gaskiya filmahki da yawa an same shi a cikin gardama cikin jayayya lajja ya zurfafa cikin jayayya ya zurfafa ban lajju fi mutu ne ko wani lajju lajja ya zurfafa cikin gardama da musu walan yaki wai yana cin ƙur'ani nan ƙarya ne ba gaskiya ba ne don haka mu ma za mu yi irin sa an samu da yawa irin su wanda suka gardaba suka ce wai su ma za su yi irin sa walan miya ke amma bai iya kai bai ta man ƙur'ani ba an yi rubutu mun sani yayi ga yana ƙur'ani yana tabbatar mana ko eh ƙur'ani ya ga mana kul da kisi ta ma ce eh menene cin walin shi ala an ya tu bizi hada ƙur'ani la ya tana bizi walau kana ba'dhum li ba'd wahyawa da mutane da hancar da aka yi tun farko tun farkon duniya har zuwa ƙarshe za su taru wai za su taimaki jura don su ga kan Qur'ani Allah ya ce wallahi ba su su kawo ba ko da sashi fece mai sashi aka nema a kawo aka gagara complete open kenan aka ce to an shi da wani kawai aya goma surori goma kawai an rage ba sura ɗari da sha hudu ba sura goma kawai an rage ɗari da hudu ko ba wani ko bisa aka gagara ƙarshe Allah ya ce to ko sura ɗaya ba kuma sura ta bibi ne shi ma ya gagara amma kamar yadda na sha faɗi na sha buga mana misali an samu daga tin ati kan wanda suka yi ƙwarsuwanci irin su musayyama shi ne fi shahara cikinsu ya yi ƙoƙari kamar da kai ya kamata ma abin da za ka ake koya a da su surar musayyama nan ko surorinsa in yana da surori da yawa in ya haɗu da sahabi ya tambaye shi kai wannan ya tafi muku ne wata rana abu da wani da ya gaya masa na alaƙa da shi wanda malamin adam suke kawo din nan yace ai an saukar mana da sura ce yace kawo ta mace ce bismillahir rahmanir rahim an tarka fara kuka bi sabil bil hadi jalla da bi dabi ba salai da da babe ta me bi da ta bi ce ba da Allah asma ko gir gir ke yace ba kun sira ayi da sura ni ma saukar min irin wannan sura eh sai ce daga ci ta alfil balbil wa ne balbil lahu banabun wasir wa khurqumun qalil إن ذلك القلب من الحليل وشي أنا سورة كذلك الفيل والفيل جيوا كيف جيوا لكم وما ذلك من دين هل هو كاسم من جيوا هو له ذنب وفيل أي جيوا بقومي بني سيواني أبو ميتا gajeren jela mai gudun binni wa kurkumun ɗauyin gabohun hanci inda zalika samun irin giwa min kalkira fina daga cikin alittun ubangijinmu ka da dalilu ka abu ya karanta bayan yawa samun irin giwa ya kam ya haɗu da wani ya gaya masa wani an samu wata sura shi ma ya girgiza ya ƙarfin zira ne da shi ya kai ta masa al'asiri idan za da mai kwasa idan da aure wata sala ya tafi tasu hakkin da zai ce kawai a yi zama da kwancon kwaci irin ka yawo yawo bar na ma an taɓa urmani wa sadar wa sai yau kana kuma hafar ko shi ba ta kare yawo bar yawo bar ya zo mu ya zo mu kai zo mu ina ma an taɓa urmani wa sadar kai ba komai ba ne dangane da halittar da illa ba a ke ci da kuma wanda wannan gurwa guda biyu wasu yi ruka na kowa ba tafiyar da kuwa da gurwa ta tsakani cikin to har da ayoyi ma na iskanci yake da su da fasikanci da fada ta ga saukar da wasariya ta ne cewa ya saukar da wani wasariya ta ita iskanci waiwai da yake zariya ta zarwa ce wai zari'a ta zara ina rantsuwa da masu shuka shuka sosai masu noma noma wadda ina ta dana ina rantsuwa da masu nika nika sosai walhabisati khubza ina rantsuwa da masu buka gari su yi masa masa sosai shirme ne ka ci abokan kan kanta na ba ba magana wani mai hankali ba da wanda zai tsara ala kuma ka hujja fara wannan haukan a cikin laraba ta ci gwanaye fasi ai bale rai a matsayin shi an basira sai ya fara mai sarki ya dawo wawa kitabu duk abin da magana ne zai da goro kan garkoto haka daga baya ya jarabe wata ita ma wani ta zama ba na ne ta mace kawai sai duka suna da kamfani da ta da musayi ba suna da kamfani har wata rana ta fito da za ta yaƙe shi mun kan ta lista ne ba su da kuma kirani a fassarar musayi ba su da tsari a wani kawai shi ne da wani abu ba ta bashi na zo na ruwa bil basti tafsir yadda suka zo ta fito da juna za ta yi musallama daga kasarta da ya gane tabbas zai shaka shi a hanta saboda runduna ce ba ta wasa ba da makamai sai aika ka gaya mata eh, cewa shi zaman lafiya yake nema da sauransu amma yana so su tattauna shi kenan sai aka zo aka haɗu sojoji sun ajiye makamai sai da suka yi wani shiga wani burka sai ce ke ni yanzu ni da za ke ni aure nake so ne amma kafin nan Allah ya gane mana ya ne ne ne ake miki wahayi ne lalle min bayanin nan ta ake ma wahayi ne da to suka ta shi ne ta sai ya ce to wani kici ni ga yadda ake sai fara magana na bata maganganun bata bata bata ne har abin da ya faru ya faru ba na sani na karanta ku hujja ko tuna ko ya ta jawo a wai su wai ayoyi har da faɗin har da alƙawara ya yi kai abubuwa da za ta haifar da hankali ya motsa sha'awar da shi ne kawai sai aka yi abin da aka yi a nan bukan su alhali jama'a zanzira wanda su suna san suna jiya a wani an shiga za a yi za ka yi wahayi shi shi ɗan ya zo ya yi musu wahayi gaba ɗaya shi ke aka je sai ta fita sai ta samu jama'a ta suke ba ni gaskiya mun ga mun yanke kan zamu aure da shi kai ma mun daura aure ma to shi mun yi da ta ai ba kar ya rena mana kai ma ke ni ai ai a hanji ba ta ba ta kai haka ba ba sai da kai ko aure a duk ba ko ma shi aka ce an ga mun sai ce to sadakin sadakin ta shi ya ya saukewa al'umma daga baki ya sauke al'umma mabiyar su gaba ɗaya ya salloli ya mai ya mai wasu salloli biyu a kwafiya kada shaki ne ko to haka dai Allah ya aisa ne ya rayu a manzan Allah ya yi wa hacin zaman sai na abokan a yakin da ake kira battle of yamama khazwat bani yamama khazwat bani yamama aka yakin sai na uwa kasha ukasha wanda ya kashe sai na hamza shi ya zai kashe shi a wani ya ne kashe zarfe shi kashe shi ya ce alhamdulillah eh washiru washiru sorry ta zai nace ukasha kuma washiru barakallahu fika ya ce alhamdulillah na gode wa Allah na na kashe wanda ya amfani musulunci na zo na yi fansa na yi canjin wancan laifin da nai da kashe wanda ya cutar da musulunci sai ya wake sai mu kora karatun mu a to na so in ce wai lokaci ya kusa a shi lokaci ka ya ya wuce ba za su bana to ayoga to sai suka za mu fasara ba ni kaki ba ka fasara ko ayoga ka je mun yanzu za a iya baitan abin da yake wadda ba shi da farko a jini maganar Allah bil kalamin muwallaj da wata zance sabuwa ɗaya wanda aka haifar da ita yanzu yanzu zai iya gurbantuwa da ilmin ka kai bar bar ɗage bar kire da ɗaya kire ƙirƙira ta ya wal waklaf waklaf bil alƙilaci ko? na ka gani? أعرف وأخلف وكتبنا سنة ولا نادم أي بعد فريحة يعني كاسبو مالا بعض جيني سرق لبوا برسو فريحة يبرا هو أي بعد تبا يبرا وبيرك وأخلفني وأخلفني بعد فريحة بعد الدارة كذا بعد الدارة بعد الفريحة a fili ma ne ba mun so da mutu na da ba ka da to da maka gyara musu kai ba eh fariha ya faru da ba ya kulin to to wannan ba ne fariha eh to a yawwa to wa wa labbi ina ne ban ga wuri ba ma eh yawwa wa khalaf bil haqiqati wato kan kawo da ci gaskiya ka kawalaci gaskiya haƙiƙanin gaskiya turshi da turshari a kwan sai a shirye ka kullum ka zama mai kaunatan gaskiya ka zo da gaskiya sannan ka rika gaskata الامر للاسلام والذي جاء بالسلك وصدق به wannan shi ita ce hakikanin sifar mumi duk sanda zai yi magana zai zo da gaskiya ne duk sanda ya ga gaskiya zai gaskata kuma wannan ya da sirri sai na alhaji annabi Muhammadu ke wasaddaka bihi sai na Abu Bakar radiyallahu ta'ala eh zai ga mun mutum wa an shir karera waka idan afamu idan aka samu mai yawan karya lacce ya zurfafa a cikin karyarsa kai kuma kai kai yabi annabi Muhammad wa radditi kan ka mai mai ta faɗin ga abin da ake so ka faɗa ne خلفنا بمن العاشر محمد بسوء الهدى العلوي بالقمر المكي wannan jiki kai ka maimaita kalifna mu fadadan wannan mun riga mun shagaltu mun kamu da son yabon alhashimi dan dangin banu hashim muhammadi annabi muhammad mun kamu da soyayyar son yabon bahashimin dangin muhammad bisu guda a al'ulwi da asubahin shirya maɗaukakiya ma'ana biɗin nan yana guda kuma kamuwa bi sun ne guda da son asubahin shirya kamar mamar ke duk sun nan sun ne guda kamar da asubahin ta yi da biya ya yi ko kamar da shi da asubahin shirya domin kamu da kaunarsa al'ulwi magabaki bai kamar yi maki har yanzu mun kamu da ƙauna ko da yabon alƙamarin makki farin waɗannan na makka duk da shi ne da yake muballigu abdullahi waye ne ka alƙamarin makki ne nan muballigu abdullahi shi ne mai isar da lamarin Allah ma'ana wahayin Allah ma'ana sabon Allah min ghairi shadahatin yana isar da sabon Allah kuma ba tare da ilmuwa ba ba da mauta ya kai abun sabanin yadda Allah yake so a kai shi saboda me Allah ya faɗa menene ƙarshen suratu al-jin menene risalar nabi yani ليعلم أن قد ابلغوا رسالة ربه وأحاط بما بما لديه وعسى كل شيء عددا علم الجميع فلا تزد على الذي علم إلا إلا من تستطيع بالرسول إنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا شكرا كل من يسلك الله يسلك من بين فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ألا يتمنى ما kiyaye manzon Allah ta gabansa da ta bayansa mala'iku ɗan gaji in Allah ya zo da ya tura jibrilu da aika to ta sa mala'iku ma'ana bodyguard in bai da ji wani zan yi rasa da masu masu dako masu kiyaye shi ga kowane duk shekarin da ya zo shekarin da ya zo aljanu ko shekarin da ya zo zai ya nemi sa'an da ya fitar da abubuwa yadda ke ba sai su buge shi su wake shi gaimin gaire shekatin ba tare da imauta ba ala ilmi jinjin yana isar da aikan nan ma'ana akan ingarman doki na gaskiya ingarman doki na gaskiya bisa ingarman ingarman doki na kokarin kenan cincin wai sun ce gaskiya ingarman doki gaske annabi yake hawa ya isar da sabon Allah wannan dan ma'ana ce ba ga doki na kika ake hawa doki ingarman doki da la yu'abu bisab hajin wanda ba a aiwata shi ma'ana daga ciyawa in ya falfara da gudu sai ya kai inda za a daidai wala ma sarafna na wa kullun law misajin wala ma sarafna kullun misajin yayin da muka juyar da dukkan ne mafuskantan mu na wa rukatar ne annabi Muhammadu kashafna sai muka yaye kulli shubhatin duk wata shubha duk wata rikici rikita rikita muka yaye ta anna tijarar tija kulli shuhatin sori kashin na tija kulli shuhatin sai muka yaye duhun duk wata shubha duk wani rikici an na gaba da mutu da albarkar manzon Allah amma tu'damul abwab sai ya zama mu har abada ba a rasa ba a rasa hasaki hasaki a cikin mu fi zulmi al-ulki a a cikin duhu ai masu tsananin baki ba ba ka samu da haske kullum tun da kuka kama manzon Allah hulk hulk duhu mai tsanani an gane ba akwai wani littafi da nuna rubara ba na sindi haskaka duhu talmiyar hulak jami'i na yi hulak to shi ana ma'amma hulk din na yi mufari hulak magana wala mun yabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wani irin yabo mai tsananin kyau na gajiya iwalam walam ma sarafna yayin da muka juyar da kullum shakin duk wata mafiskantar mu na hawaru katanni wancan Allah kashafna sai muka yaya rija kullum shuhafin har da wato duhun duk wata shubaha an na gaba da mu ita ya kuma ba mu ba mu ba shi ba abu da kisa wani ida da kan da sallam amma duk da wannan baro daga nan ya ba ba a rasa a sake a sake tare da mu duk zulan da kurki a cikin durbai ma tsananin baki magana mana sai muka yabe shi da ko wani irin yabo mai mai kyau lam lamna lamna nal min hukayatan yabanda ba mu samu rizkar makulawa ko wurin tikewa ba a cikin gaban nasa ka yanzu annabi ka yanzu suka faɗi komai ba za ka samu iso wurin da za a ce ai ka kure ne ai ka tike ai an gaba da kai ko ka an kure imana walakin da hukka da ka da rubuta ranka sun yaba sun yaba masu da annabi shi rubuta ya ce walakin da hukka ka da rubuta ranka sai dai sun bar wawunan sun bar wawan geji a cikin gaban manzon Allah kan ba ta ba Aha. Walakin na hu sai dai wannan ɗan yabon na wadda nani jurin muke ne, ɗan ƙoƙari ne na mai karantawa, ɗan ƙoƙari ne na mai karantawa ina ya ta ko ta fiskar lura da gurin Ubangiji, ina ya ce da Ubangiji ta sa nake yin haka kulawa daga Ubangiji. Ko kuma ina ya ta wanda yake abin kulawa zikir ya nemi da yabon masoyi yabo an shansa ayatan wanda yake rinjayar rana a wurin ma'ana bayyana wani bayyana na alaman annabcinsa yanzu rana an ta fito a ba wanda zai ce ya bai kanta ba a fili zai da duniya za a san ta bayyana ba da mazama sallallahu alaihi abharu shamsa ayatan yana rinjayen rana ayatan da wurin wato haske da yake bar alaman annabcinsa katamana shi ayatan an gane katamana katamana shi ayatan saboda da sai muka koye kai karan saboda ne ina ayin ina ayin gari an saboda nisantan gida daga gare shi nisanta na hissan ba na ma'anin ba gidan manzo na tsaye da sadaka a zahiri ma'ana ba wai a zuciya ba saboda haka muka koye kai karar kawai muka bar shi tare da mu wala dibba illa al-qurb wallahi babu da wani magani na wannan damuwa da muke cikin illa al-qurb sai dai samu kusaci da manzon Allah idan muka samu kusanci da shi to waraka ta zo kenan shine ba ta dubu mazaram ba ta yaukar da mu daga damuwa da muke ciki lau an ɗauku shi ga dai a ce zai saurari koke-koke na sallallahu alaihi wasallam shi kuma dama bai taba yi ko masa ba mai sauraro ne da koke-koke bai na a fara'a zargi wa akida ta canluki wa la shay'a illa al-qurbu ya qulu biyyati na a annabi yayi nisa da mu ta miskan insa ba wai ma'anin ba yayi nisa da mu an duba daga Spain zuwa Madina. Fana asali to ni ma sai hakuri na yayi nesa da zama na gargara hakuri. Da yayi nesa da ni a a hisan ni hakuri na ma sai yayi yayi nesa yayi ta ce wa wane ne wa da wa kira da can doji sai juriya ta tauya ta. Ko da ayan a cikin wannan kalmar ta zo a cikin suratul suratul najm وأعطي قليلا وأكثر to shi ne ga zan dawa na gaya rubutu ba shi ya dukka takwas ne kawai a ba'ai wadda ba ta zo cikin ishirin yawa ma'ana in ka iya shi karanta na iyawa ba karanta na na yi ishirin yawa to to kalmomi guda hudu ne guda takwas ne a ba'ai ba ga yawan sawa su ba kaga duk wanda ya sani da an iso zai ya san ina ne yake a ba'ai wa akida ta tallafi sai juriya ta tauna ta daga wadda ke jurewa ba da mai samun sabuwa da mazan Allah wala shaida ko kada ne wala shaida ba wani abu da ya rage illar kurbu sai dai kusaci kawai ga mazan Allah shi kadai ne ya abu biye zai ya kama hannuna in ya kama hannuna in samu in samu sai sai dawa a cikin wani da ke mamaye shi wayan farko يوم نشري لموعدي يشاري من يقوجي من ذنوبينا يتفيد سو يوم نشري رأي ولو رانا تاشنا لموعدي كا مع الأورطة رانا قوبية كبائرنا تبعا من يمن ذنوبين لبقي za a share su bi jani Muhammadin da al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza ashatil albabu yaushe za a share mana zunuban namu yayin da hankula suka tumanya yayin da hankula suka tumanya ko? to sauƙa ƙasa yayin da hankula suka kushe suka tafi ya kasa jami duniya na tafi hankali na hankali ka cikin tarsa a aha idza dashatil albab yayin da hankula suka tumanya fil mawqifin tanki a wurin a matsaya wacce take mai tsananin kunci a matsaya wacce take mai tsananin kunci ga yana shi mashi da tsarwani ko wa ma'a wa ba'a bi ba da wa shi da shi kanka ga ga ni ba kai mawqifin tanki haka ba kai ka fitar da su kika hunaka yulaqil mar'u sai baka da shi kuna da anan ne fa filin tashin duniya kiyama filin na kiyama yulaqil mar'u salifa katbihi mutum zai kamu da salifa katbihi magabacin ayyukansa abin da ya gabata na ayyukansa abin da ya shuɗe ya aikata a duniya salifa kenan katbihi kuma ma'ana ayyukansa da ya yi kayan shi mashayi inda za mu fi irin wadannan duka sai mun yi ta jawa ya yi zamu innaka qadirun ila rabbika kadhan to mani kare ka ji ayan nan da zaka kira in ka kira da za ka ne ne take sai ka kadi abin da gabata na kadi ayyukan sa innaka qadirun ila rabbika kadhan wa yaslamu min min arri ba'id kuma ya samu da albarkar manzon Allah wa yaslamu ya tsira min harbi sa'ir daga zafin wutar sa'ira wa lafhihi da kuma kuna na wannan wutar din waye ne ka fi sa wannan tsira waye ne zai kubuta daga wannan ai gashi nan fatan mada al-muta shine wani saurayi da ya yabi annabi Muhammad asil li jurmihi wanda yake akai mai magani ga mikinsa ai yaba annabi ne zai magana maka mikinka zulman ka kenan ka annal musirral mustajira da mafihi kai ka ce wanda yake dogewa kan zunubi al mustajira ko yake neman mafaka da mafihi da yawan annabi Muhammad mafaka a gurin yawa kenan misalin san kamar garikon kamar wanda ya dulmuya ne awa wanda ya nemi tarewa ilal kulki zuwa ga jirgin ruwa kawfal haraki saboda tsoron halaka mutumin da yake ganin zai haraka a gurin kiyama sai ya koma ya tare ya koma ya koma da kuma wani saboda ya samu ya kuta gurin kiyama shi ne misali saka wanda ya ga zai dulma a cikin ruwa ne sai ya bi jirgin ruwa ma zai iyo ne iyo ne ya ce matsaya ya fada cikin jirgi saboda tsoron halaka to haka kai ma koma ya koma da kuma wani in kana tsoron bala'i da zafin wutar balbalin bala'i filin kiyama da sauransu kai ya ce a ɗaya kuma wani su salon ya fara من بنى عليه ولو ببيت دخل الجنة ko da yin bayani ko da da baiti da to zai shiga aljanna Allah ka ba mu iko ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya rabbi ya rabbi sabr ko kuma bi sallallahu alaihi wasallam ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya tal ya man la yushriku Allah wa la walad akin ko ya fa'al ka bi amal ya man la shay'a lahu wa la yajid anta ya fi kulli khairin wajid ya rabbi ya rabbi ya man la yushriku فرج من الخير الذي القبر ولا يعلم مسه ولا حسن للمصطفى بجبل الثالث جدنا محمد اهل الثاني عمرو صل وسلم على خير الورى جدلا محمد عليه الصلاه والسلام اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الامر والخاتم لما سبق على سوء الحمد لله الغني الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين